Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga masallacin ‘yan raduwa wanda Malam Suraja Dalhat Imam yake jan baki kuma Malam Dahiru Imam ke fassarawa wanda wasu bayan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku domin ɗaukaka kalmar Allah daga alfijin rediyo Awwal Ahmad nake cewa a yi sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم فجعله إهديهما تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين muna cikin bayanin annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura ta 28 mai suna suratul qasasi wadda Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin irin abin da ya wakana da annabi Musa tun daga haihuwarsa har zuwa renansa da aka yi gidan Fir'auna da kuma irin yadda ya tasa a wurin da kuma yadda ya fara nema ma bani Isra'ila haƙƙinsu a wajen bautar da su da ake a gidan Fir'auna kibdawa na tsananta musu a aka kai wata mushajara ko ce wata ƴan husuma ta shiga tsakanin sa da shi da masu aikin Fir'auna ya kai ya dan mari daya aka yi daidai da ajali ya rasu to sai gudun hijira ya tafi Madayana da ya je madayana ya samu ayan annabi shu'aibu a wata rijiya suna ban ruwa yadda su ya ce ku me yasa ba ku ba da ruwan ba ku zuwa suka ce a saboda mu ba mu samu ba maza tare da maza sai an gama ba da ruwan sannan daga baya mu amma ga wata rijiya nan ya ce to nan kada yake ban ruwan ya ce akwai wata rijiya suka gaya masa ya je buɗa an ce ita rijiya tana da kwari kwarai marfin nata yana da nauyi kwarai sai mutane da yawa sun taru sannan suke budawa amma alhamdulillah shi ya buda cikin ikon Allah ya ba su ruwan suka tafi suka koma cikin lokaci baban su ya mamakin koma su da wuri su da ba su komawa sai lokaci mai tsawo amma sai ga sun koma cikin lokaci dan kadan ya tambaye su ya akai suka ce wani mutum ne muka samu ya ba mu shi kuma dama an same cikin bukata ya tafi kwana takwas bai ci ba bai sha ba to shi ne har ya addu'a yake cewa Allah ka bani abin da zan ci to aka yi abin kan ijaba suka zo annabi sha'ib ya hori ɗaya ce daga cikin sa yace ta je ta kira shi ta zo ta kira shi a sai ka zo baban mu ya dan saka ma abin da kai mu shi kuma ya tafi cikin ransa ba da niyya ya anshi lada ba saboda mafi yawan masu karamci in sun yi abu ba dan ba dan abiya su ke wasu da ne dan Allah subhanahu wataala bare ma shi annabi to babansa ya ba ya zo gaje da inda muka kwana ina ji shi yasa shi mai jan ya koma cikin aya saboda ba i da fassara ta duka ba sai aka dan samu lokaci ya gure fa ja'alhu ilayhuma sai ɗaya daga cikin yayan annabi shu'aib din nan ta zo za ta kira shi annabi Musa inda ta bashi inda ake ban ruwa tamshi tana tafiya alastiya amma tana jin kunya al'adar budurwa in ta nuhu wajen maza to sai ta rika jin ba ta jin daɗi ba ma budurwa ko mace haka in ta taho sai ta ji tana jin kunya da ta taho sai ta rika rufe idanta ta zo wurin shi ta ce ka zo baban mu na kira ka zo qalat inna abi ya da'uka ta ce baban mu yana kiran ka ne je ziyarka dan ya saka maka ajara ma sakaita na abin abin da kai man ban ruwan da kai mana
dan dabbobin suna da yawa kwarai da gaske lalarin mu sau ba ha fa a ja ba ha sai annabi musa an sa mata amma yana mai musun cewa shi ba zai anshi lada ba saboda su yan gidan annabawa ne in sun yi abu na alkhairi ba su kan anshi lada ba yawwa saboda haka sai ta tafi gaban shi tana tafiya sai ya ga iska na ɗan ɗaga rigarta yana ganin wani yanki daga jikinta sai ce abin da nake gaya miki ki dawo daga bayana in kika dawo baya in hanyar ta rabu biyu sai ki gaya min ce wannan hanya ita za ka nufa wani kaule ma masu tafsiri sun ce cewa yake ɗauki tsakuyoyi ba sai kin man magana ba in kin ga hanyar ta rabu biyu kawai sai ke jefa tsakuwa can wajen ki nuna inda na ga jifar ta faɗa to nan na san hanyar nan ta nufa to suka ta je suka je wajen annabi shu'aibu annabi shu'aibu ya ce mashi ka zo ka zauna mu ci abinci ya ce kada in ci abincin nan ya zama shi ne dalilin waladar da na ba da ruwan nan shi ne za a bani abinci ce a'a mu dama yan gida ne duk in bako ya zo muna ba muna ba shi abinci a ba da abinci ga baki ba karamin alkhairi ba ne kuma ba karamin lada ba ce ya ce su yan gidan annabi ibrahim ne annabi ibrahim ko dama kowa ya san shi ne wanda ya sunnanta garar baki qur'ani na gaya mana bako na zuwa inda bako na zuwa kawai an kama dan bajimi ai ka ga magana ta ka san kuna akwai wadata ko eh baraga ina inda yake cewa baki suna zuwa kawai sai ya dauki dan maraki yanka masa fakar rabahu ilaihim qala ala takuluna ya ba su abinci aka yi masa yanka aka ganga dama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a cikin hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhayfahu wanda dai imani da Allah da ranar lahira ya girma bakon shi ana so ka girma bako kai mai hidima yace mu al'adar mu dama muna bada abinci muna yi ma baki hidima ba wai saboda ka ba ƴaƴan mu kai masu a ba su ruwa ba ka ba dabbobin su rashin sa maka baka wannan abinci ko baka zuba wannan abincin dama haka yake falan ma jawo yayin da annabi Musa ya zo wurin annabi Shu'aibu wa qassa alaihi al-qasas ya gaya mai duk to kai me ya kawo ka kasan mu kai da ke Misra ni ka zo yi ne har ka samu ƴaƴan mu suka ka ba da ruwa suka abin nan sai ce a kaji kaji kaji kaji yadda aka ci ya zanna ya gaya mai na ma yana da al'adar sunna in kai bako ka tambaye me ya kawo shi gari shi kuma kai ya boye ya gaya ma abin da ya kawo shi yana daga ciki ka tambaye mutum ka tambaye sunan shi ka tambaye garin su ka tambaye dalilin da ya kawo shi dan wani abu na iya faruwa fa shi ba wannan kwana dai za ya komi ko uku in wani abu ya faru ka ga ma ka san garin su ka san gidan su ka san komi na shi ba ma bako ba ma'aiki sallallahu alaihi gaya mana ce cikin sunna ko haduwa kuka yi da aboki abokinka kuna haduwa masallaci ne ko kuna haduwa wajen zikiri ne wajen wazifa ko wajen wasu abubuwa to in ka ganshi ya kwanta ma cikin rai za ku yi musahaba da shi lillahi fillahi saboda Allah to ya sunanka sunana kaza a sunan kaza in ya irin mutanen da ke hidin sunan mutum ne tare da babansa wace unguwa ake a kaga unguwan mu kaza to kaga lafiya ka san shi to dama kun haɗu saboda Allah radda baka gan shi ba ai kaga sai ka bi dai ko to amma kuna ta haɗuwa da shi baka san sunan shi ba baka san unguwar su ba ko baka san garin su ba to kaga radda ya bace ma baka gan shi ba kai kuma kana son ka je ka gano shi kaga ba daɗi kenan ko saboda soyayya kaga bata cika ba saboda Allah da ya zo shi Annabi Musa ya gaya mai bakin bayanin da ya mai falan ma ja ko kasa alaihi kasa ya gaya mai kissa duk abin da ya faru har ma wannan hadarin da aka samu na kishi gimdidin sai da ya gaya mai kuma an yi rufin shi kuma abin da ya sa ya taho nan gudun hijira yau ana neman shi ne za a kashe shi ya sa ya taho sai ya ce mai kala annabi shu'aib ya ce mai la takhaf kada ka ji tsoro kada ka ji tsoron komi najauta min alqawmi zalimi ka tsira ba ka ba ba za ka tsira ba ka ma tsira ga wannan mutanen azzalimai izla sultana li fir'auna ala madaina dan fir'auna bai da dama milke shi bai da dama ya shigo madaina ko yanzu in dai kasa ba wai ta karan da ka'idojin duniya ko ba ka ketara wata kasa ba a je a kamo ka yanzu in ɗan najeriya ya shiga wata kasa ta iyaka to ba wanda zai shi wa sojoji ko yan sandan kasa ba su da ikon su shiga su je su kamo wannan mutum ba ma ta karan haka ba ko da yan nan muna da ofishin jakadanci nan akwai ta ofishin jakadanci na kasai to in ka shiga cikin wannan ofishin jakadancin na wannan kasai to ka riga ka tsira haramun ne ga dan jami'in tsaro na wata ƙasa ya shiga cikin ofishin jakadanci ne kamar ya shiga wannan ƙasar kenan ko me kai in ka shiga nan ka tsira sai sai dai in sun hiddo ka sai dai su je su tsaya bakin kofa in ka so a kama ka amma in ka riga ka shiga wannan to kamar ka shiga wannan kasa ne kaga wannan gashi ma shi annabi shaibu ya gaya ma annabi musa na jauta min alqawmi zalimina ka tsira daga mutane wanda suke azzalimai qala fi yadihuma
qala fi yadihuma ya abati stajiru inna khayra man istajarta alqawiyyu lamin qala fi yadihuma sai ɗaya ta ce daga cikin matan nan sun ga irin aikin da ya masu ya ba da ruwa cikin lokaci ya buɗe rijiya mai nauyi wanda sai mutum akalla mutum goma za su kama ta su buɗe kuma dama suna ta fama da wahala su ƴan mata sai sun je sun ba da ruwa to sai ɗaya daga cikin su tace wahil mursalat ita ce wadda aka aika din ta kira shi al-kubra babbai aw sugura ko karamai cikin su dai an ce cikin su ɗaya ce ya abaci yace ya baba ista'jiru ka daukai mana ya rika yi mamu aiki ya rika zuwa yana ban ruwan nan dun huta mana a surce shi ya abata ista'jiru ka surce shi ittakhidhu ajira ka riƙe dan kwadagu ma'ana ka riƙe haya ka riƙe ma'aikaci yar'a gana mana ya riƙe kiwon mu dabbobin mu badala na musayan mu inda dai gashi yana iya ban ruwa yana iya komi kawai suka ce a surce shi tun dama uzuri ya kawo shi kaji abin da ya kawo shi ba mai komawa ne gida da wuri ba wanda ake ta nema ana so a kashe shi kaga zama ya zo yi tunda ko da zai tafi sai ƙuran nan ta nutsa sannan ya tafi to da ya zauna haka nan a surace shi mana ya rika yi mana aiki ya rika kiwon dabbobin nan sai ta sai ta yaba masa ma har ta kawo ta shaida ta bada daga haɗo su lokaci ɗaya har ta wanke shi ta ce inna khaira man istajarta kaga fiyayyen wanda zaka ɗauka suhuri ka ɗauka aiki baba alƙawiyu mai ƙarfi al'amiru kuma amintacce a daga haɗuwa da mutum ɗan lokaci har ki bashi wannan lambobi na yabo mafificin wanda za ka ɗauka mai ƙarfi mai amana. Istajin hulikun wace, ka surce shi saboda ƙarfinsa.
Wa amanati.
Don amanarsa.
Fasa alaha an huma.
Sai ba mai yace, to ke yanzu daga ai haɗuwa ta ɗan lokaci ina ke gane ƙarfin ki gane amana shi.
Fa aqaba radhu bima taqaddama.
Min rafa'il hajar min rafa'i hajar al-bi'ir.
Na'am.
Sai ta ba shi labarin. Shi wane abin da yasa nace yana da ƙarfi ya ɗauke dutsen nan na wanda ake rufe rijiya da shi sai mutum wajen goma ke ɗauke shi amma kawai shi ya je kama shi ɗaya ɗauke to nan na gane yana da ƙarfi.
wa min qawlihi laha imshi halifi kuma sadda inda na ce amintacce ne mutumin kirki ne sadda aka aika in kira shi da aka aika aka ce in je in kirawo shi to ina tahiya gaban shi da ina tahiya gaban shi sai na ji ya ce dawo bayana ki rika tafiya in hanyar ta rabu biyu kiman magana bai san yana kallanta to nan na gane mutum ne amintacce
wa ziyadata annaha lamma ja'athu ya kuma da ta ƙara ta ce kuma sadda ta zo za ta kira shi wa alima bi sawbi ra'sihi mu'alima biha wa alima biha da ya ga ta taho sawwaba ra'sahu sai ya funke da kanshi kafa bai kura mata kallo bai ta kallanta falan Ta yarfa'ahu gabato shi ita yarinya ta gabato ta shi Ita da ya san ita ce cikin yaran da ya ba ruwa ya ba dabbobin su ruwa ne to yana ganin ta sai ya san da kanshi ƙasa falam yarfa'ahu dama ma'aiki sallallahu sallama ya gaya mana ce in mutum mace ta taho in kai mata duba ɗaya ka san mace ce to ka sadda kan ƙasa in ka sadda kan ƙasa baka kalle ta ba saboda har- kallon mace ba ba muharram haka ba haramun ne warai da gaske kul lil mu'mini yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum ko kuma sai ya ce kul lil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfazna furujahunna ko to saboda haka ita mace ana son ka- namiji ana so kai ya rika kallon matan mutane haramun ne ya kalle su mace kuma ana son ita ma in ta ga namiji yadda mace namiji haramun ne ya kalli mata to ita ma macen haramun ne ta kalle su dan an yi haka lokacin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama yana gidansa zaune sannan ba a sa hijabi an sa hijabi sai Abdullahi dan Ummu Maktub makawan nan na abasa abasa wata walla an ja'ul a'ma sai ya shigo gidan ma'aikin sallallahu alaihi wasallama sai manzala ya ce wa matan shi to ku shiga cikin ɗaki ku shiga ko ku ta shiga ga ga Abdullahi nan zai shigo a makaho suka ce ah yo makaho oh tunda bai ganin mu ya rasulullahi tunda bai ganin mu kuma sai mun shiga cikin ɗaki shi ba sai zo ku yi mu'amala da kuke ba bai sa- yace yace yo ku makahin ne in shi makaho ne ku makahi ne ai kuwa kuna ganin shi ko ce to kaga kullul mu'mini ne godo min nafsirihim wa kulli lil mu'minati yagaruruna min asirihinna to an ce kuma in mutum ya hangi mace ya dube ya ya ga san mata sai ya sadda idan shi kan shi kafa sai Allah ya cika zuci shi da imani sai wani imani na musamman ya kara shiga in kuma ya kalle ta kaga zunubi zai samu kenan ko tunda haramun ne a kalle ta in kuma an kauce ba a kalle ta ba kuma Allah ya san in saboda Allah aka kauce in kuma ba saboda Allah aka ce can cikin suratu menene yake ta alamu qa'inatul ayin wa ma tuhfis sudur ko Allah ya sani in mutum ya san ba a kallon shi sai ta kalla ya ta kalla amma da ya ga mutane na kallon shi sai ya dan sada kai shi kasa to Allah ya ce to na sani ne in saboda ni aka bari na sani in kuma ba saboda ni aka bari ba na sani ya alamu qa'inatul ayin wa ma tuhfis sudur to saboda haka lokacin da annabi Musa ya zo wurinta ta karato shi sai ta kara ta ce sai na ga ya san da kanshi kasa bai ta kallo na ba falam yarfa'ahu bai daga kansa ba fara ke ba fi in kahihi wannan shaidodi da aka bada masu kwari cewa gashi da garbi gashi da amana ita wannan ya ta abin sai annabi Musa sai sai Shu'aibu annabi Shu'aibu alaihi salam sai ya fadai cikin mu'amala ce na farko dai za a sa shi aikin kaga wato kullun ana cewa wani lokaci halayen mutane su ke ja su zama su alkhairi kuma halayen kirki to ko kai ba ko kai ba kai makan baka tallata kanka ba sai halinka na kirki ya tallata ka ah to yanzu gashi shi ita wannan daga zaman haɗo su bata wacce ta minti goma ba zuwa minti talatin ta ta je ta kai tallar shi wajen baba har baba yana neman ɗaukar aiki baba yana neman ɗaukar aiki ba kuma a bashi mata ka gane ko to ashe kaga karfafa da amana suna jama mutum ya samu abin da yake bukata ya samu ke wato in kana da kirki kana da amana ko jiya aka yi ana talla ana cewa da Allah ina zan samu yaron kirki a kai wurin wani wannan yaron yana da kirki yanzu nan sai ka samu aiki yanzu nan da ka je neman aure ko tambaya ba aiki din da ka je aka neman tafkiyar ka wani yaro ne dan ungo ko yazo yana neman aure yan mu yake so a wannan yaro ai na kirki ne ko ungo mu koya shi shi ai ba a bukatan wani abu wannan kaga kan halinka na kirki ya tallaka ka saboda haka ana son mutum ya zama mutumin kirki balle ma ya samu amana in dai aka samu amana ai magana ta yi kyau bare ku dan ita ce babbar sifa annabawa sai duk amana ta ko in aka samu amana mutum yana da amana to ko bai je je kowa gidan neman aiki ba kaga ana neman shi da saboda amana amma da zaran aka samu mutum da ha'inci to matsala ta samu kenan ko gani yake yana mu'amala da an jawo shi za a sa shi cikin harkar arziki to kai hankali da shi sun yi daidai wani su kwashe lahiya ba to kaga an biya an kai gwangwanin mutum ko kwarai da gaske to mu je na ala inniya qala inni uridu an haka ihdabuna tayya hataini ala an tajirani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk ستجدني إن شاء الله من الصالحين an gama cin abinci an fara tattaunawa ita ta ba da shawara ta ce a ɗauke shi aiki in an ɗauke shi aiki kaga sun huta sai su zaman su gida ƙala sai annabi sha'ib ya ce inniya ni uridu ina nufin an inki haka ya dafna ta yi hatai ina so in aura ma ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu wa'annan وهي الكبرى ita ce babbai أو الصغرى ko ƙaramai a bisa abin da nake so sharaɗin da za ka biya na sadaki ala an ta jure ni a bisa ka yi mana aiki ka su- in suhurce ka ka yi mani kwadago na ban na ban ruwa ka rika kiwata man dabbobi na kana ba da ruwa kana ba su ruwa shekara takwas shine biyan sadakin ala an ta jure ni samaniya hijaji a bisa ka su- in suhurce ka she- ka yi man aiki shekara takwas تكو- تكون أجيرا لي ka zambara ɗan kwadago gare ni في رأي غنمي in kiwon dabbobi na sai dai ana gaya mana muhimmancin sana'o'i annabi shaibu gashi da dabbobi yana sana'a yana kiwo a annabi musa kuma gashi zai yi aikin kiwo na shekara takwas a bashi mata zamanin hadirin shekara shekara takwas amma annabi shaibu ya ce fa in atamamta ashara in ka cika goma ra- ra'ayi ashara sinina kai ban kiwo shekara goma ni dai shekara takwas na ce amma da ka da ka cika shekara goma to fa min indika malamai suka ce in an tambaye ka aka ce babba aka bashi wace ta je kiran shi babbar ce ko karama ka ce babbar ce wace aka aura mashi babbai ko karame babbai aka aura mashi ka gane ko da ya kiwon shekara takwas din yayi ko shekara goma yayi karamci shekara goma ya an gane ko Mm.
shekara goma ne kwarai da sun da yake fa ina tamam ta asharan fa min indika Mm.
to annaba al'ada karamci Mm.
shekara goma shekara goma ya wa ma uridu amma ba da nihin an ashukka alayka in tsananta maka bishtiradil ashar in ce sai ka shekara goma kana yi haka ji duniya annabi sai ai ce wallahi hakika insha Allah za ka same ni insha Allah in Allah ya so mina salihi daga mutanen kirki alwasi na bil ahadi sai ka ji zama sai ka ji dadin zama da ni kuma wannan alƙawarin zan cika mashi Mm.
kuma haka aka yi arwafina masu cikawa bil ahadi da alƙawari ka san wasu ba su cika alƙawari sai mutum ya masa aiki amma su ki cika ladarsa su ki bashi ladarsa manzo Allah sallallahu alaihi ya zana ya zana waɗanda za a yi ma aiki su ki cika ladar da aka yi masa aikin su ta jama dan kwado gore su ki su ki biyan shi ko a bashi a kiyan ya zana su daga cikin wanda Allah ke rusa ma aiki saboda haka ba a san ajiyar dan aiki ya ma lada kuma ka cinye ladarsa to yana daga cikin abin da zai sa mutum Allah ba ta aikin shi lahira ya je tadda aikin shi ba komai ya yi sallah ya yi azumi ya yi abubuwa sosai amma saboda yana cinye mai kwarar go lada a, ba wai bayan an biya sa lahira kuma yana daga cikin abin da ke bata wa mutum aiki saboda haka kaga shi yasa annabi shaibu ya ce in Allah yarda ni za ka samu ina daga cikin mutanen kirki ba ni daga cikin wanda za a zanna da su a rika kuka da su ka san wasu suna tare da yara amma ba su iya kyautata musu ana son salihanci duk mutum na karkashin ka to ko da bawan ka ne manzo Allah ya ce ka kyautata masa yace ƴan uwanku ne fa yace Allah kawai ne yasa su karkashin ku ba dan ku hisu da komi ba saboda haka duk wanda ya zanna wurin ka ya same ka salihi mutumin kirki kwarai da gaske alwafi na bil ahadi masu cikawa da alkawari ala zalika قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكيل
akwai wani cikin yan kasuwanmu da ke nan katsina kuma yana cikin manya-manyan masu kasuwanci wasu matsaloli suka same shi da yaransa sai ya ce cikin guda ma ai wannan sharadi da annabi shaibu ya faɗa eh, tsakanin shi da annabi musa mu samu mutum ne da aikin da muka sa shi ya iya alƙawiri kenan in mun ga yana iya aikin da muka sa shi to kuma mu same da amana in dai muka same ka da wannan abin to mu kuma insha Allah za mu cika ma alƙawarin ka to kaga haka din ne aikin da aka sa ka kakkai kasala kuma kai amana to in kai wannan aikin da aka sa ka kana yi kuma ba kai kai amana ba wacce amana mai gida ba to za ku zanna lafiya fari kuma kai kuma duk abin da ka samu sai Allah ya sa mai albarka amma ba kai yadda aka ce ba kuma kuma kana ha'inci ai kaga ka bata lamar shi ma annabi Yusuf da za a sa shi ai cewa ya ja'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim Eh, a sanya ni da ana da ya yi mafarki za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi shekara kaza da yunwa shekara kaza a katale abinci sai sarkin ya ce to wannan aiki ni na duba cikin mutanen mu zai iya shi sai ce ni a sani Eh, kala da alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim yace ka sanya duk aikin da ake bukata zan iya a nan ne malamai suka ce in ka san kana iya yin abu to cewa ka tarkiyanci kanka ka ce za ka iya a sa ka za ka iya to ba komi ba ne ko da yanzu da ake mulki ana cewa yan siyasa an- ba a san mutum ya rika bukatar mulki amma in ka san amana za ka yi sai ka biɗa ka zo na ka yi dan kai dan kai ka san gaskiyar za ka sai ka yi ko wajen aure malamai sun bayani ga mutumin kirki ya zo ga wanda ba mutumin kirki ba to mutumin kirki ya kwace ma wanda ba mutumin kirki ba ba komi kaga wani ya shiga yana neman aure kai ka san ba zama za a yi da ita sosai ba to ka shiga ranka ansa kai ka san mutum ne kirki kai ka ansa ka so wannan ba damuwa amma mutumin banza ya shiga ya kwace mutumin kirki bai ha- bai kamata ba haramun ne bai bai bai dace ba mutumin kirki ya kwace mutumin kirki shi ma bai dace ba tunda kai kana da kirki kana da kirki ya kyale mana ai haka nan ko kwarai da gaske to amma dai in in ana son mutum ya zama salihi na kirki a cikin dukkan abin da zai cikin dukkan abin da zai kamar da annabi shu'aib ya ce alwafi na bil ahdi masu cikawa da alƙawari ala zalika ala zalika قال قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكيل a daidai nan a gaskiya akwai nasiha ga musamman samari wanda za ka ga suna ta neman aiki suna ta neman aiki suna ta fatan Allah ya ba su aiki to amma matsala da an je an fara aikin kuma sai matsaloli su taso Eh, shi ma mun taɓa wani mai magana ɗan kasuwa yake ce wallahi ba taimakon ke ba mu sanyi ba wanda za a taimaka mu wanke da wahala in ka sai wani abu ka ba su kace aje ayi sai matsala ta taso ka sai mashin ka ba mutum amma kuma yana ganin kyashin ya rika kama kuɗin ko sai ta neman jawo rigingimu waɗanda za su bata abin ko ko kai ka sa shi cikin dukiyarka da wata ɗaya biyu sai ka ga yana ta ha'inci kuma kai kana son ka taimaka mutane to wannan ha'incin da kuka rabu karce ba ba daɗi to yanzu ina fa'ida ka sa mutum shago ya sai da kayan ya ciniki ya gudu ya sai ya ba kayan wannan duk masa wannan kwasalin ɗin kwanan nan, ko yana bai da aikin kori amma an sa shi cikin shagon ya sai da kayan ya rihin shagon ya tafi da kai yanzu duk sanda kaga wani ya zo ce ka sa shi ai sai ka tace ka tada darne kina irin wancan ne sai bata mutum wajen nawa haraka ko saboda haka don Allah wanda bai da shi in ya rige amana dan abinda ya samu koya yake sai Allah sa mai albarka amma kayan ha'inci ba su da albarka duk wanda zai ce kayan ha'inci za su mai albarka wallahi ba inda za a je da su kamar bakan kamar baka ne da sadi da an sa sai sai su lalace amma sai shi dan ya jama mutum mutane matsala kuma kai in aka samu matsala wajen ka kai baka samu ba kuma ka hana samu wasu a sa sai mutum gashi da kuɗi da yawa yana son ya jawo mutane a sa a kasuwanci amma kuma tsoro da shakka ta hana mutum ya sa mutane saboda haka dalla ai amana kaga annabi Musa daga zuwan shi kwana ɗaya ba kwana ɗaya ba sai da sama aiki ko kuma annabi Shu'aibu ya bashi yace shi ma kuma za a samu salihi mutumin kirki saboda haka iyayen gida rike rike kuma wata matsala da ake samu yanzu su iyayen gida da kamfanoni sai su ta gallaza ma yara sun same su wannan ma a rika yi saboda Allah gaskiya in yaro yau ai ko ka tafi ne abin aikin da za ka yi a biya ka misali naira dubu goma ko ko dubu biyar ko dubu biyu to sai ko dai aka baka sai ka sai ka zaga kakura sai ka daure kai ta yi amma kana wahala baka samu baka samu biya da kake so wai abin da ake nufi in ma ka tafi ai akwai wasu na nan ne inda za a ba su dubu ɗaya suke so ba su samu ba akwai wanda za ka je na ta shi wallahi in ya samu inda zai aikin ma ko ba shi komai ba shi zai rika ma wani abu to rana ta hito tun da safe kana kwance gida baka je wani wuri ba baka samu abin da za ka yi ba to da ka samu inda za ka shiga cikin jama'a ko a baka komai ba sai ka ji kana jin daɗi to to irin wannan gaskiya yara su ji tsoron Allah kuma masu kamfanoni da iyayen gida su ji tsoron Allah wajen biyan mutane haƙƙin su mutum ya aiki amma sai a bashi ƴan lada ƴan kaɗan ko ko a ta neman shi da laifi ana bin diddigin shi dan laifi kaɗan sai a sallame shi ba hakuri shi ma wannan ba abu ne mai kyau wurin Allah irin wannan abubuwan suna da muhimmanci iyayen gida su dide su kuma yara su kuma su yi kokari su yi amana su samu yan gida na kirki kai kuma an same ka ba kawai dan saboda ka fake da cewa ai yanzu ai mutane neman aiki suke ba ko ko kuɗi kaɗan aka bara ka bi duk kuɗin shi na haƙƙin shi ka biya shi dole ajira ajarahu kabala an yajufu araku fa kamar Allah ya faɗa to saboda haka duk wa'annan suna bukata adiba su kwarai da gaske a masu yara su zamana iyayen gida su ji tsoron Allah su rika biyan yara haƙƙin su ilmutin ba laihin da ya isa a kore shi bane ka a kore shi ban ya an mai dandane haukace ya riga ya dan samu inda ya samu kuma daga dan laifi kadan sai a ce an sallame shi a riga bashi lokaci yana gyarawa muna fata Allah kiyaye baki da kana zalika yace to wannan bayani wa bainika wannan tsakani na da kai ne ayyama da jalaili kowane ajali ne ka cika ko shekara takwas din ko goban kareta wadda ka cika ka kare da su fala udwana alayhi to ba dai zalunci ban cewa a ƙara in muka shekara takwas ka ce a sallame ka zan sallame ka in kuma ka ƙara da shekara goma to insha Allah za mu biya ka kuɗin abin da muka yi alƙawari na shekara goma wallahu ubangiji Allah wakilin shine shaida alama na kudu a bisa abin da muka aikata ana ni wa anka da kai wannan da kace za ka shekara takwas ni kuma na bi ka ƙara mai shekara biyu kai shekara goma kuma na baka dukiyata ka tsare mani to Allah shine shaida na baka amana kai kuma Allah shine tsakani tsakanin mu da kai an kaga an rubuta takardar shaida kenan an an rubuta an samu sun sa Allah shine garanto din su kenan ko mai Allah shine mai shaida tsakanin su fatammal aqad bi zalika wannan alƙawari ya cika aka kulla wannan yarjejeniya wa amara shu'aib ibnatahu a annabi shu'aib ya hore ya tai an toƙiya Musa asan ba annabi Musa sanda ya dafa bi haske ba'u wanda zai rika kore dabbobi daga al'adar mai kiwo da ana ba shi sanda da zai rika korewa an gana mihi a ga dabbobin su wa kanat asal anbiya'i indahu dama sanda annabawa ta zan wurin shi fayaqa'u fawaqa'a fi yadiha asa adamu sai sanda annabi adamu ta fada hannun shi min asil jannati daga majan aljanna fa akhadha sai Musa annabi musa ya rike ta bi ilmin bi ilmin sha'ib da ilimin sha'ib ma'ana wannan sanda ta annabi adam ajiya aka kama ita ka gane ko a Hmm.
sai ta hada hannun shi a yace ba ita zaki dauko mai ba ki je ki dauko mai wannan sanda wani ya kama ita yace ai akwai ajiya ce insha Allah zai zo a sha abin shi akwai mai ita zai zo ya amsa da ta tashi ta ɗauko ta maida sai ta sake dai ɗauko ta yake ba ita bace ita kuma sai ta tashi ɗaukowa sai Allah sa ita za ta ashe dama ita sande an kawo ta ne a jiya wurin Annabi Musa Annabi Shu'aibu ana shirin Annabi Musa za ta zan wannan mu'jiza gare shi wadda ita ce hannun shi har za ta je a jefa ta ta koma macijiyar nan nan gaba eh dama daga aljanna aka ɗauko ta aljanna sande dama jira aiki kaga da wato duk Allah dama shirya abin ka gane ko duk wannan abu da aka yi duk tsari ne na Allah an shi shirya shi dan a zo a ya zo wurin annabi shaibu to ina jin sai ka fatan mal aqadu da yake cewa aqadan nikahi aka samu kulla aure saboda wannan wannan suhuri da aka yi. wal ijarat aka samu ijara in qulta in ka ce
innal ladhi waqa'a min shu'aibin cewa dai abin da ya faru abu kan shaibu
wa wa'adu alkawali wan nikahu ne shi kuma alkawali aure la yakunu illa bi sigati ibrahim ibrahim sai da shi ga ta kullawa wa aidan kuma lan yubayyin lil mankuhat bai bayyana wadda za a aura mai ba ya ce zai aure ɗiyar shi dai cikin ƴaƴan nan guda biyu
wa aidan kuma as-sadaqu shi sadaki laysat samaratuhu a'idan a'idatan alaiha ai sadakin al'adar sadaki yan an yi yana komawa ne wajen mata to shi ko shi za a yi ma kiwon dan an yi kiwon to ita wace riba ce gare ta dan an yi wa babanta kiwo ita me aka bata kenan sadakin ita ko sadaki in an yi ai ita- ita- mata ita ke ba ka gane ku duk dai ana so a hiddo karatu ne نعم أجيب بجوابين sai aka amsa da jawabai guda biyu الأول na farko dai أن هذا cewa dai wannan كان في شرعه جائزا ya halitta cikin shari'a shi a- a- ba ko da ba a ayyana mata ba a aurar da ita الثاني na biyu kuma أن يمكن تنزيله على ya شرعنا zan am- ana magana shi ne a saukar da shi a bisa shari'ar mu بأنه kasar da bilwa'adi قصد بالوعد cewa dai ya yi da cikawa da alƙawalin nan alƙawalin nan إنشاء a السيجة fari siga وقد وقع من موسى القبول kuma Musa ya ansa da yace zan aura maka ɗan- ɗiyan nan kai man kiwo shekara ta to kamar ya ce to ai na yadda na ansa da An aura kaulihi ma diyata a bisa da- dama ko aure da ake yi wakilin ango da wakilin mu saboda alkunya nan tamu ta hausawa ko Mm.
da kaga ango a ce shi zai je da kanshi iri iri ya sai ya zanna ya har da gaban uba ba ni da ka na aura ma ita na ansa to ai kaga mu wa alkunya kenan mu a hausa amma haka aka zuwa ko to kaga obama bai tura bai zuwa da kanshi shi ma oba sai wakilta ko kanan shi ko wai shi ko wani dan uwan Mm.
shi shi ma ango sai cikin iyayensa sai wani ya je an san mashi wannan kusa aka yi ta da annabi shu'aibu din da annabi musa za ka yi mai kiwo zan aura ma da ya lafiya launi kuma shi in yi mata kiwo shi kiwon shekara kaza ai dama su yaran ma ai suke aikin ko ko sauki mata nauyi da aka yi aka sa shi kiwon ai an biya ta nake gani Mm.
wanda kullum zaki da goma ke ta yi ya daji da dabbobi yanzu ko an kafke maki wannan ma ai ma an an taimake ki نعم to kuma ta rayuwa shi uban akwai abin da zai bata kuma ba dole bane in an hidi kisa annabawa sai ta yi daidai da yadda ka sani kai a cikin shari'a kasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mm.
Da akan samu sabani wajen shari'a da bambance bambance ko kuma wannan shi zai nuna ma in kaga in in Allah ya sa kaga mutumin kirki ko bai ce yana son diyarka ba to kai kokari ka bashi ne malamai sun ce wannan kaga annabi Musa ganin yana da kirki sai aka bashi diya ba tare da ya gada ba ba shi kai ma yanzu ba sai an zo ana neman diyarka ba kaga san mu yanzu ko kaga wani mutum da kirki wanda kake so iya kai mai kallar diyarka sai kaga baka iyawa ai sai kaga wulakanta diyarka za ta yi. a ba wulakanci bane a in ka san na Allah ne na kirki ne ka iya kai mai ka ce gata ko kai mai ilgazi kamar da wani malami nan cikin gari aka samu ya ga wani mutum da kirki sai ya mai tallan yassa ya mai sai ya ce da Allah cikin ɗaliban nan naku na makarantar APC in ka samu wani wanda yake mutumin kirki suna mutumin kirki nake so mai irin kirki irin naka to to ka ka ba shi zan ba shi shi ko sai dai ta kama nema sai dai ya ka samu ya samu wani sai zo ya aura mai tace ce malam wato wala ma shi malamin shi yana da alaka da su to kuma sai dai guda ta taso sai ce irin irin kaɗin nan dai ni halin ka yayi mani in ka samu mai kama da kai din nan dai to gashi a wani sai samu wani turar da aka ta uku sai ya ce kai ba ka da lissafi ba ta gane ta an hito kirki an gaya maka ka gane to sannan ya aure ta uku to da yake dai sai sai yanzu Allah ya nufa zai aure ta dubu to saboda haka in ka ga mutum kirki ba sai a ce na san da yake ba kai kanka kai kai kokarin san kai mu'amala da shi ma sai na Umar radiyallahu anhu yasa tana auren wani daga cikin sabon manzon Allah to sai ya shahada wurin yaki sai ga ta zaune gidansa sai sai sai je ma sai na abubakar talla ya ce abubakar ina bukatan hafsat na nan ta ta gama idda amma ni ban ina son ka aure ta sai abubakar ya ce to shi ke sai shiru bai ce kawai ba ya mai do ansa ya mai do ansa ba mai do ansa ba to sai abin da ya dame shi kuma shi bai son zamanta sai ya je ce masa na usman shi kuma sai na Usman sannan diyarsa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baki ta rasu sai na Usman na zanna haka nan bai da mata mata ta rasu tunda matar ka ta rasu to ga Hafsan nan ita ma mijinta ya rasu yayi shahada wani yaki ita ma gashin ka aure ta sai Usman ya ce gaskiya ni tunda aka bani diyan nan ta manzon Allah ta rasu ni duk aure ma ka raina ni yanzu ba ta aure ma nake ba kawai ni dai ka sama min lafiya ka gane ku to sai kuma sai ya hasala shi sai na Usman Umaru sai ya je ga ma annabi a a ɗan uwana guda biyu da yake su sabai ba su zama su rike ta haka nan sai sun san yadda za a yi a warware abin sai su guje sai ce abubakar ne mai magana ne mai usmani magana kan ya aure da ta ya ce shi wani yanzu ba ma ta ma aure yake ba shi damuwar shi ma an ba shi ɗaya halatta na tara su sai ya ce kuma shi abubakar ma habban da usmani ma shi ya mai domin ansa amma shi abubakar sai ya shuru bai ce ko ba ka gane ko sai na hijin ciwon abubakar da usman ɗaya to sai mazala salma ce to bari za a aurara magana sai ce shi shi usman zan bashi wadda ta hidiyarka zan bashi diyarka zai auri wadda ta hidiyarka kai kuma wanda ya fi usman zai auri diyarka ka gane ku kai wanda ya fi usman zai auri diyarka shi kuma usman za a bashi yadda ta hidiyarka ka gane ku sai mazala sai bashi diyar shi shi kuma manzo Allah sai ya auri sayyidina Umar sai ya auri Hafsatu ka gane ko ka gani manzo Allah ya aure saboda husnul mu'amala ce husnul siyasata ta maimakon an kawo kara ko a kira to kai ni sa kai kaza sa kai kaza ai ba haka ya kamata ku yi ba kawai sai manzo Allah ya aure matsala cikin lokaci to to shi kuma shi Abubakar sai ce da kace da kace ban aure ta ba ban je na aure ka ba kai man magana ba har ta hiji ciwo na yake yi akwai abin da ya sani kaga muna tare da manzon Allah fiye da kowa ni ne ban magana ɗaya taka ni a matsayin a matsayin na abokin shi ya yi man magana ta ya ce yana son ta ko na san magana to yanzu yanzu da ka zo ka ce mani in aure ɗiyarka in ka ce mani aure ɗiyarka to in na ce kai annabi zai aure ta ai na tuna mai asiri ko ko tunda ni ya yadda da ni ya gaya mana kuma kawai sai in ce kai annabi zai aure ta ya hau ka kula min kamar zan Allah nan ma ya fara magana ta kai ka ga na tura sirrin manzon Allah yace kuma shi yanzu ya ce yana magana mata kuma sai addini ya shiga ciki in ce ni zan aura yace to kaga dole ba haƙƙi na sai in shigo kawai ka gane ko in ba ne shigo kai ne ko da baki na to kaga manya ke saboda haka shi ko yanzu ko yanzu da ake ta lokaci ya lalace yanzu in ka ba da ka sai a ce a a a rika diban mutanen kirki ana kallai ana ba su sai su ansa ko kwarai da gaske kuma akwai wani shehu ya kawo cikin tafsirin wata aya ce abdullahi da mutum ya ji in dai mutum ya yi almajiri ne to zai rika jin abdullahi bin mubarak cikin cikin cikin karatu na'am ya akwai shi shi ibn shi baban shi sunan shi mubarak shi kuma sunan shi abdullahi to shi ba mai shi bawa ne shi abdullahi mai shi mubarak din bawa ne to sai kuma baki baka fata cikin larabawa to sai ne sai shi mai gidan nasa yana da iya kuma iya komi nata yaji ga kyau ga daraja ga ga ilimi to sai mutane da yawa suka wuri ta suna neman auren wannan yarinya to shi shi kuma hankalin shi duk ya yi kwanciya da wannan bawan bakin an gane ko shi ko wannan ma ko sa rai ko sa rai ma ya ma za a yi sai za a wuri ya bawa sauran bawa diyarka ko kai ba larabe kuma shi ba kafata yadda laraba suke da da da da kirki kwarai a rika da kirki ba su da kabilanci to shi ne sai sai sai sai kira shi sai ce zan yi shawara ka kai yannan dai kaga ina neman aurenta faya ana neman aurenta masu neman aurenta suna da yawa wace shawara kake bani sai ce to ku dai larabawa babban abin da kashi kula da shi wajen aure na saba mutum ya hito gida babban gida to kun san ku bashi daya to ka dibi wani dan babban gida mana sai ka bashi yace mutanen yanzu ko kuɗi suke so ka gane ko eh mutum na da kuɗi sai su kuma shawara irin yan zamani za ka sai ka bi babban mai kuɗi sai ka dibi mai kuɗi sai ka bashi yace amma shawara annabi cewa abin mai addini a bashi ka gane ko shi manzo Allah cewa in za ka yi bara ɗinka ko kana nema kai in za ka bara ka ba mai addini in kuma za in kuma mai nema ne ya zo kai kuma in za ka nemo ka nemo ma abinci addini ya ce to shawara annabi abin da mai addini shawara ɗan zamani abin da mai kuɗi shawara larabawa abin da wanda ya hito babban gida sai ya ce to ni shawara annabi zan bi ka gane ko shi abdullahi sai ce ni shawara annabi zan bi na baka ita ni ban ga wanda ya shi ka addini ba ban ga wanda yake kula da addini ba saboda an yi abin saboda Allah suka yi da mai albarka wanda duk duniya sai da sun shi shi wa yake cewa ga Abdullahi nan ya cika duniya da ilimi sai Abdullahi nan mubarak suka shi mubarak suka shi shi Abdullahi sai ga shi an samu babba albarka saboda wannan abu da aka yi saboda Allah duk abin da aka gina saboda Allah to sai Allah ya tasiri a cikin shi kuma yanzu haka din an yi son mai kuɗin wanda ya zo mai wasu abubuwan ko amma addinin ba shi ake magana ba sosai ko da ma abuta addini sun yi sama dan zarafi zarafin yanzu ko
وبأنه يمكن أنه وبأنه يمكن أنه بين المنقوحة kuma yana yiwa ai ya bayyana abin da za a waran bi isharatin da ishara masala ga misali وبأن الغنم ko ko dai wa annal ganama wa bi annal ganama kuma cewa dai su dabbobin يمكن أن يكون بعضها مملوكا لها kuma yana yiwuwa wasu shanun ma kila nata ne wanda za a yi kiwon ko dai in ka samu irin family na hilali to za ka samu kowa da san shi mata da nata ƴaƴa da nasu to tana yiwuwa ita ma har da ita za a yi aikin tana yiwuwa akwai shanun ta ciki to kaga yanzu yi kiwon ashe har da ita za a yi ma aikin فثمرة الرعي to ashe amfanin kiwon nan عائدة عليها yana komawa ne wurinta amfanin sadaki malaman ko malaman na fiƙi sun haɗu duk abin da zai iya zama kuɗi ana amfani da shi ka iya ba da kuɗi ka iya ba da dabbobi ka iya ba ko amfani ko yanzu birkila ne ke ke ke gini ga iyayenta ko ita tana da hegi ta ce to ka zo ka yi mamu gini gidanmu a gina gidan nan in an gina gidan to shi ke shi ne sadakin mu da kaɗa halau ne ko ka tona mana rijiya mai tona rijiya ne in ka tona mana rijiya shi ne sadakin tun da ai tona rijiya ai kuɗi za a bada ko to saboda ka ana iya abinda ko abinda za a yi a biya kuɗi ko kuma kuɗin ko kuma kaddara duk ana yin da sadaki muna godiya ga Allah ana ta samun sadaki na tashi sadaki kaza sadaki kaza limamai sun ki samun nutsuwa iyaye sun ki samun nutsuwa mun gode ma Allah malaman mu na katsina sun haɗu a babban masallacin juma'a a kwayacin masallacin shura an kira malamai na bangarori da yawa an kayyade sadaki dai an yi amfani da lissafi na azurfa ba na zinari ba aka kare daidai yanzu in mutum na da dubu hamsin a ya daura mai aure نعم dubu hamsin zuwa abin da ya tafi ya tafi daɗa in ko dawa za a biya lafiya da wani amma dai yau wannan sati a ce sadaki ya tashi ba a yi kwana uku ba sai a ce ya dawo kaza wani ya dawo kaza a je ta rigima wajen ɗaurin aure ko saboda haka dai yanzu an shata wannan rigima kuma sun ma abin iyaka sun ce daga yanzu har azumi mai zuwa sai wata ramadan za a sake duba sadakin an gane ko wata ramadan za a sake duba ya kuma za a dauki rage ba za a yi ko karawa za a yi نعم an tsaya shekara guda wanda ya ga wani abu ya tashi ko dala ta tashi ko zinari ya tashi ko ba ruwan shi da wannan tashin suna kan inda aka yi ittifaki a kan su Na'am.
malaman ba suka yi wannan suka yi wannan abu kuma mun gode musu muna fata Allah fata masu da alkhairi آمين قوله فوقع في يدها أسى آدم sai an- sandan annabi Adamu da aka ce a dauko mai sanda da zai kiyo to sai ga sandan annabi Adamu ta fada hannunsa
ƙila an ce innahu awda'aha malakun fi surati rajulin an ce mala'ika inda sha'ibin wani mala'ika ne ya zo mu annabi sha'ib ya kame a jiya wannan sandai ya ba amma da ya zo mai ita da ya zo mashi mala'ikan ya zo mai ne cikin siga ta mutane
fa amara ibnatahu sai sai annabi sha'ib ya hori diya tai an ta'atihi bi asan ta zo mai da sanda fa atatahu biha sai ta zo mashi da ita faraddaha sab'a marratin annabi sha'ib ya ce mai da ba ita ce ba wannan ajiya aka kama ita mai da ba ita ba ce sai ta Fa- koma da ta koma kuma ta dauko wadda take ta dauko da ta ko sai sai ta ita ce ta dauko falan ya kafi yadda ha gairaha ba wani abin da ya fada hannunta sai wannan sandai fada faha ilaihi sai ta ba ta ba da ta ba da- aka dai hakura aka ba da wannan sanda
summa nadima bayan an ba shi sanda sai ya nadama li'anna hawa di'atin indahu dan ajiya ce aka kama yace bayan an bani ce kai kayan ajiya sai zai mutuna nan ya zo ya ce in ba shi ajiya shi ta sanda to ya za a yi kuma kenan ya ce kai kuma ki an suma sandan nan
fata bi'ahu sai ya bi shi fakata sama fiha kuma annabi Musa ce a tun da fa an riga an bani har na ce na kama aiki kuma sai a ce za a ha sai aka dan yi jayayya tsakanin annabi Shu'aibu da shi Musa wa radiya an yahkuma bainahuma awwal dali'in sai suka yadda cewa to farkon wanda ya hudo bisa wannan hanya ya masa shari'a an yi tsaye an ce kawo sanda ya ce a shi wata da an riga an bashi shi ita ita zai tafi to yanzu ya za a yi kenan kwacewa annabi sha'ibu za yi da karfi kuma ga shi hanyar yarjejeniya liki na'am za mu haɗa da shi Mm.
to ma mutum da ya kuma ko haɗa da shi na'am to to sai sai sai ya ce to yanzu ne mai haƙuri farkon mutumin da ya fito bisa hanyar nan kowane tun da dama duk annabawa ne Mm.
wanda sun san Allah bai kama su wanda zai zama matsala gare su Mm.
wanda ya fara zuwa ya mau shari'a fa atahu mal malaku kuma sai ga mala'ikan ya taho dai
fa qala da su sai ga mutum zai ce dalla malam zo wai wata sanda ce muke tsayin gardama kaji kaji da aka Mm.
yi imam hukunci ya gani sai ya ce sai Allah ya turo mala'ikan da sai ga mutum din Fa qala.
sai ya ce alqiyaha to duk ku aje sandai duka baki daya faman rafa'aha fa hiya lahu to to yake to bi a ɗauka wanda ya ɗauka ya ji ya ɗauka ta taho to tashi ce
fa alajaha shaykhu sai lattijo yayyayi ya ɗauka falam yadiqiha bai samu ikon ɗauka ba yayyayi ya raba sanda da ƙasa take ɗauka take ta take tahowa فرفعها موسى عليه السلام shi ko annabi Musa alaihi salam yana aza hannunsa sai ya ɗauko فكانت له sai ta zama wuri shi مم.
min asil jannati aka ce ita sandai annabi Adamu ya taho da ita daga itaciya ta aljanna ana ta maji مم.
wata warasa hal anbiya'u annabawa suka rika gadan ta ba da ba da Adamu bayan annabi Adamu فسارت منه إلى نوح sai wannan sanda ta taho tun daga annabi adamu ta taho har wajen annabi nuhu ثم إلى إبراهيم sannan ta zo hannun annabi ibrahim حتى وصلت لشعيب har ta zo wurin annabi sha'ibu وكان لا يأخذها غير نبي illa akalat hugo نعم ba zan wani an- wanda ba annabi ba in ya anshe ta to sai ta cinye shi من الله أكبر
to saboda haka sai annabi annabi sha'ibu ya ya ya ya ya ya, ya anshi wannan sanda ka gane ko a wai annabi Musa ya anshi wannan sanda ya tafi ya kama kiwo da ita kuma wannan sanda ita ce ah, ha ha ta shigo cikin Qur'ani ko مم.
wa ma tilka bi yaminika ya Musa مم.
ko wai Allah ke Allah ya- ta- tambaya menene hannunka ya Musa ka san Mm.
dai ba ba san abin da kenan ba ko Mm.
ana so dai a yi a kawo da karatu ne ya asaya a tawakkau alaiha wa hushi biha ala ganami wa li fiha ma'aribun kufra Mm.
qala alkiha ya musa qala qaha fa idha hiya hayatun tufa qala khuzha wa la tahsani idu hasirata alula Mm.
to duk dai magana ta za ta zo nan gaba shi ma na cikin wannan sure za a yi magana ta مم.
qala ma gare musa فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلهم آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النير لعلكم تسألون annabi musa ya zanna shekara goma to kuma qur'ani ba sai ya zanna ya zanna nan shekara ta ɗaya aka yi kaza shekara ta kaza aka yi kaza a an dai kawo labarin ake baka an gane ku Na'am.
ya zanna dai ya yi shekara takwas ko ya yi shekara goma amma an ce an tambaye ka an ce shekara nawa ya kace shekara goma idan ita sai kammala ita sai ka kamala falan ma kara Musa ajala yayin da Musa ya gama wannan ajali na wannan na wannan kiwo da aka yi ra'ayi ni wasu samanin shine shekara takwas aw ashara sinina ko shekara goma wa huwa wa huwa al-mazanun bihi to shi ake zakan zai yi shekara goma da shine shine karamci wasara sai ya tafi bi ahlihi da a- da iyalin shi ka gane ko a na san- na hawa misra wajen misra Ah, ya tafi can wajen misra a na sanara sai ya hangi wuta absara da ma ita matan ma kayan arabar da nan gidan annabi shu'aibu sai ga shi an samu rabo an tafi da ciki B- bisa hanya ya tafi an gama shekara goma an ba shi biyan shi an tafi lahiya lau an ba shi yanki daga dabbobi tun da ka ba mutum ya kuma ita ma an ba ta dabbobin shi ma an ba shi nan gaba zai yi bayani cikin tafsiri cewa yadda aka ya samu dabbobi da yawa shi annabi musa bayan ya yi kiwon kuma ya samu alkhairi mai yawa ga mata ya samu ko jami'i magana ga mata ya samu ga gudun hijira ya je ya zan na lafiya can ga aiki ya samu kuma ga dabbobi ya samu kuma bisa hanya ya samu annabta ko kaga tafiya sai albarka kwarai da gaske ba shi aka dawo haka nan ba ana min jaribin duri nara ismu jabalin shi duri din wani sunan dutse ne kala li ahli sai mu ce ma iyalinsa da suna tafiya da dabbobi in kusu ku zauna huna nan in ya anastu nara ni na hangi wuta la'alli ya atiku min ha bi khabar dama sun bata hanya ana tafiya ruwa ya taso ga iska ga hadari to shi kuma bisa hanya ya taho hanya cikin dare kuma daga shi kuma sai mata ga dabbobi dabbobin suna neman su dan watsa masa ga iska to shine sai yace ga wuta can ya hango ni inda ko ka duk haga haske akwai wuta na shi to akwai mutane to bari in je wurin waccan wuta in na je la aliya atiku min hadi khabar Mm.
ila in zo muku da labari an dariki na hanya eh wa kada a hada a haya ko kuskure ta auji zuwata ko kuma in zo muku da wani dosa ne kida'ata wani yanki wasu ulatin wani yanki min minan minan nar na wuta lalakum tasaluna ko ku ji dan gumi-gumi saboda ana sanyi tattare da una za ku ji gumi saboda a hura yake mu mu hura mu ji kafin hanya ta samu kwarai da gaske an ce na hawa misra ya taho daga misra litilati rahimi saboda ya sada zumunci zai dawo gida shi da ya je shekara goma bai gida kaga ya zai yi shauƙin gida ga mata ya samu kuma ga an samu ya san zai zo wannan magana ta dan kwanta ta zancen zancen kishin kishin kirdi ko wa ziyaratu ummihi kuma ya ziyarci mahaifiyata wa akhihi kuma ya ziyarci dan uwan shi a Haruna warada labari ya zo annahu lamma azima ala sayri yayin da shi annabi Musa ya gama wannan zama na shekara goma na kiwo yayi niyan zai tafi gida qala li zawjatihi sai annabi Musa ya ce wa mata tai idlabi min abiki an yi wudiya na ba'adan min al-ganami ba'adal ganami Mm.
ce to za mu tai an gama kiwo dama kiwon da aka yi ba cewa aka yi za a bani dabbobi ba a za a bani mata kuma an ba to an ba mutum mata ya kan samu ɗayan yankin dabbobin a je su wasa dan jajari ko to sai ya ce ma mate to ki ji baban ki mana dan ba mu wasu ɗan dabbobi mana mu tai da su Allahu akbar jajari mu wa'in mun tai ko na'am ƙwarai da gaske fadalabat min abiha zalika sai ta riƙe wannan daga babanta فقال لكما كل ما ولدت هذا الآن sai ya ce dama fa dabbobin da yawa fa. sai ya ce to duk ɗan da aka haifa cikin wannan shekarar duk ɗan da aka haifa cikin wannan shekarar naku ne
على غير gairi shi شبهها amma wanda uwar ta haifa ba irin ta ba in fara ta haifa fara nawa ne
من in كل fara أب ta haifa baki nawa ne amma amma am- in ta haifa irin ta to nawa ne amma duk wata cikin dabbobin ta haifa wani wanda ba kalasta ba an gane ku to Mm.
shi ke naku نعم ka gane ku min ablaka من كل أبلغ daga dukkan ablaka wa balqa'a da mai dan tambari tambari da wanda ke da zane zane فأوحى الله إلى موسى sai Allah ya sa ilhama ga annabi Musa أن اضرب بعصاك الماء yace duk wanda ake badawa in kun je rahi inda za a bada ruwa to ka buga sandar ka cikin ruwan da suke sha واسق منه الغنم an ba an ba shi lakani wanda zai samu dabbobi da yawa ko Mm.
aka ce in ka je ka buga sandar ka cikin ruwan Mm.
cikin wannan inda suke samun ruwan Mm. wasu ke min huya ganama to sai da ka je kafin su fara sha to buga sandar ka Mm.
da ya buga sandar shi to sai suka sha fafa ala ya zalika aikata wannan fama akhadha al wahidatin illa wada al hamlaha ma baina ablaqa wa balqa'a duk wata ɗaya da ta haihu cikin dabbobin nan to irin wanda aka ce za a ba annabi musan ta haifa Allah dukkan akbar dabbobin sai suka haifi irin shi nan fa'alima shaibu anna zalika rizqun saqahu Allah ila ka Musa danga haifo irin wa'annan da annabi sha'ibu sai ka kallo yana diban mamaki mm yace kai wannan dai arziki ne kawai Allah ya baka Allahu akbar wa ibnatahu ya ce fa fa fa falahu bi shartihi kuma cika mai sharuɗin shi wa adahu al-agnama ba shi wannan dabbobin duka bai ce a kai yanzu sun yawa da ɗan raba ko mm da ɗan rage ko Mm.
ko da- a sai aka bashi yace wannan dai alƙawari ne Allah ya cika mishi Allahu Sai akbar Musa ya taho bayan ga mata ya samu ga dabbobi ya samu kuma ya taho bisa ya ga ya ga wuta da ya ga wutan nan sai yace zai je ya samo masa ko su ɗan ji ɗan jigumi gumi ko kuma irin wutan ne wa'anda ya tadda ya je ya tambaye su hanya saboda ya ɓace hanya to za a ga abin da ya yi ƙarfin wannan ko kan in Allah kuma ba za a ji sai Hmm.
ba wuta ba ce wanda ta jalli ne Allah subhanahu wataala ya masa a Hmm.
wannan wurin kwarai da gaske mm muna fatan Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad Alhamdulillah tafsirin Alkurani mai tsarki kenan aka saurara daga masallacin Yaraduwa daga nan cikin garin Katsina wanda Malam Dahiru Imam ya gabatar. A madadin wasu bayan Allah da suka ɗauki nauyin kawo muku tafsirin sai kuma gidan rediyon Alfijir Katsina da ya kawo muku sunana Awal Ahmad nake cewa mu sha ruwa lafiya.